الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، to wannan shi ma shi ne darasi na farko wanda ya shafi wannan fanni mai albarka wato fannin annahawul arabi a wannan rana ta alhamis kamar yadda muka faɗa 30 ga watan rabi'in al'awwal hijira 1446 a wannan littafi za a gan shi kamar baƙo a turfa fin nahawi to amma kuma waɗanda suka damu da sha'anin za mu ga cewa littafin ba baƙo ba ne a littafi ne wanda yake da daɗe tun da an yi shi ne tun ƙarni na bakwai e, tun da shi ibn abdulhadi ya rasu hijira na 744 wanda ɗalibi ne ga shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya daga cikin ɗalibansa Uh, ka iya cewa aji na biyu ko ma na ƙarshe tunda su ibnul qayyim suna saman shi suna gaba da shi ya rubuta littafi al'uqudud durriya fi manaqibi shaykh islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala a ciki yayi tarihin malamin nasa to ɗalibinsa ne shi ya rubuta wannan littafi kuma kusan da yake munan kamar yadda muka faɗa muna bin mazhaba ta malikiya ko to su can da suke bin mazhaba ta tunda ba hambali ne yana bin mazhaba ta ahmad ibn hambal za ka ga wannan littafin suna ji da shi kwarai-kwarai da gaske kamar dai matsayin al-muqaddimatul ajin rumiya a wurinmu to haka su ma wannan littafi yake a wurinsu to wannan kenan da haka ba sabon littafi ba ne tsoho ne ya jima sosai kwarai da gaske to hau bai bukatar sai an tsaya an yi bayani akan fa'idarsa kowa ya riga ya san amfanin hau babban amfanin hau zai taimake ka ka iya karanta larabci daidai kuma in ka kuskure kai baka gane gani shi ne ma dalilin da ya sama aka aza na hauɗe saboda sun zo suna kusakure hatta wajen karanta alkur'ani to kaga in aka bar abin yana tafiya a haka to za a waye gari alkur'anin ba a ɓata shi wasu suna jan hadisai suna ɓata su to shi sai aka assasa wannan fannin domin kiyaye halishi shi zai taimake ka ka ja larabci ko da wasali ko ba wasali in ma ya zamo ɗabi'a ka baka masu awa rubutu wasali baka masu don galibi wasali za ka ga akwai kusakurai to wannan kenan saboda haka kamar yadda ibnu jinni ibnu jinni ɗaya daga cikin malaman na hau manya ne sosai na can baya-baya yake cewa dukkanin waɗanda kaga sun samu matsala a ilimin shari'a ya ce to rauninsu ne da ya yi yawa a harshen larabci da nahau shi ma a shaɗibi ya yi irin wannan magana a littafinsa al-muwafaqat ya yi irin wannan magana shi sa al'imamu shafi yake cewa su masana larabci da nahawunsa to matsayinsu cikin sauran malamai waɗanda ba su ba to kama aljannu ne cikin mutane kaga aljanni yana ganin ka baka bi to haka malamin na hawa yake inda kai magana to tsirara yake kallon ka eh to kaga na hawa gaskiya ba ba abin da ya kamata a dinga wasa da shi ba ne shi yasa al'asumu'i yake cewa ya ce ina jin tsoron wanda bai iya nahawu ba ya zo yana jan hadisan annabi sallallahu alaihi sallama ya zo ya jingina ma annabi ƙarya kuma gashi annabi ya ce a hadisi mutawatir man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina min to ya tanadi kujeran zaman sa auta sai ce duk lokacin da kace annabi ya ce sai kai kuskure a cikin lafazin ka canza wasali ko ka canza kalma ya ce to kawa annabi ƙarya don shi annabi baya kuskure annabi baya lahani an gane? eh annabi ko tuntuɓin harshe bai yi irin ka zo yin fataha kai kasara annabi bai wannan to kaga inda annabi ya fataha kai sai ka zo kai kasara kuma ka ce annabi ya ce kaga ƙarya kai masa don ba haka ya faɗa ba ba haka ya faɗa ba har suna ba da misali yanzu a larabci in mutum ya ce ma matarsa na ko ba da gangan ba ne ko ba da gangan ba ne saboda asali kamin ka ce annabi ya ce to sai ka je ka yi karatu ka sanya ake cewa annabi ya ce tun da sakaci kai tun farko to shi yasa ba za a yi maka uzuri ba saboda wala ya hillu lahu an ya fa'ala fa'ilan hatta ya alama hukumar lahi fihi wala ta kafa ma laisa laka bihi ilmun don al'aslu kamin ka sa kanka harka ilimi to sai ka san abin da za ka faɗa in eh eh eh eh eh eh eh eh eh kai ma kana ciki bai halatta ba asali duk hadisin da baka da tabbacin ya tabbata daga annabi to karka ambace shi ko ka karanta sai dai ka je ka yi tambaya ko ba haka ba eh waliyas alil ulama shine ka'ida ana samun wannan matsala sosai musamman hadisai da aka littattafai da aka rubuta daga baya-baya irin su majma'ul baharaini alhaqqul mubin khamsuna hadisan mukhtarul ahadith annabawiyya to zaka ga duka ciki suke da hadisai waɗanda ba su tabbata ba da kusakurai to irin su don hadisin da zaka ce annabi ya ce to sai kana da yaƙini ya faɗa su bugayatul muslimina ciki suke da hadisai ɗaruruwa waɗanda ba su tabbata ba saboda waɗanda suka yi rubutun za ka gaba su da capacity na wannan fannin an gane? bai ba su da shi na shi irin wanda ba su tsaya sun goge ba kamin su yi rubutun to kaga dole a samu matsala saboda haka kowa aziza kai ko koyar da yara duk hadisin da kake son to sai ka je ka yi bincike in aka ce ma wannan ya tabbata to shikenan wannan bai tabbata ba kaga shikenan ana samun irin wannan matsala sau da hakan ba su koyar da yara ko matan aure sai sun bi a hankali in ka san ba ka da ilimin da za ka tace hadisan littafi to kaka koyar da kaka samu wani shi na ba ta rangane don in ka ce annabi ya ce kuma alhali bai ce ba bai tabbata ba to ka shiga cikin layin masu karyawa annabi da kai da wanda ya kirkiro magana yanzu duka layin ku daya to abin bai da sauki eh bai da sauki sai Allah ya sa mu dace eh suna ba da misali kamar mutum ya ce da da larabci anti taliqun in kharajti in ki fita to auren ki ya sau to kaga ba za ta suku ba sai ta fita to sai aka samu wanda bai san bambancin inda an ba sai ce an ti ɗaliƙun an kharajti to anan ko bata fita ba ta sau saboda can in nan kuma ya ce an saboda ma'ana waccan ibara daban ma'ana wannan daban to ana samun irin wannan matsala to dole sai an kula eh Allah ya sawwaka to kaga dai fannonin nan guda biyu ana da bukata da su eh gwargwaro ka karanta wannan shi ma wannan ka karanta shi wannan rashinsa ko da hadisi ya tabbata in kai kuskuren wasali to ka yi ɓanna ko da ku ka ɗauko shi ne fi sahihaini al-bukhari wa muslim amma da ka zo ja sai kai ɓanna kamar da za ka ji wasu masu wa'azi a hadisin ali ibn abi talib da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'ami to shi ma wannan hadisi ana samun matsaloli da yawa wasu zaka ji suna li an ya hadiya madadin la kaga wannan kuskure ne ba li an ya hadiya bane la ne an gani yawa rajulan shi ma wasu sai kaga sun mayar da shi abin nan fa'ili rajulun shi ma duk wannan kuskure ne to khairun laka min humrin na'ami to shi ma na ana samun matsala a larabci akwai humru akwai humuru humuru jam'u himarin jam'i ne na jaki jakuna ha'un in kai mata domma shi ma mimun kai mai domma to jam'i ne na himarin ka annahum humurun to akwai humrun bi iskanil mim shi kuma jam'i ne na humratu ja ko a ce hoda haka in ka ɗaure mimun to shi annabi yake nufi ana to kaga madadin ka ce jajayu sai ka ce jakuna a gani haka shi ma an na'ami akwai anna'ami akwai anni'ami in ka ce anna'ami kawwa nunon kasara to kaga jam'i ne na ni'imatu ni'ima an gane ko yawwa wa in ta'uddu ni'imatallahi to in za a yi masa jam'i sai a ce ni'amu sai a wa nunon kasara wancan kuma anna'amu an gane ko wasu na cewa jam'i ne na al'an'am wasu kuma su ce a mufuradi ne na al'an'am to abinda annabi yake nufi ka shiryar da ko Allah ya shiryar da mutum ɗaya a dalilinka to ya fi alkhairi sama da abaka jajayen raƙumma kai kuma da ka zo saboda rashin larabci sai ka ce jakunan ni'imomi a gani kaga hadisin ya tabbata kuma shi din ne amma saboda baka san arbiya ba ka zo kawa annabi ƙarya to dole sai mun tashi tsaye to yana cikin amfanin irin wannan karatuttuka don nan za a gyara kusakuran eh duka nan za a gyara na batar an gane eh to saboda haka a insha Allah don a samu abin nan shi ma bangaren hadisi za a samu littafi da za a sa saboda ya zan ana karanta abin kuma ana ɗabbaƙawa in an zo kan hadisi sai a yi bayani to wannan hadisi ya tabbata saboda dalili kaza wannan hadisi duk da ya shahara bai tabbata ba an gane? Allah ya sauwaka to ibnu abdulhadi ya samu wannan littafi suna da at-turfa at-turfatu shi ne abu mai kyau wanda ya birge ka abu mai banƙaye an gani ma'ana wata risala ce mai banƙaye a cikin ilimin nahau kuma in ka karanta littafin zaka ga abin haka yake mala ya ce bismillahir rahmanir rahim rabbi yassir wala tu'assir wannan addu'a ce ya Allah ka sauwaƙa mana kada ka tsananta mana ƙala shaikhul imamu al-mubarrizu al'alimul allamatu al-hujjatul bari'ul hafizu tab wannan kaga sai mutum ya kai ake gaya mai wannan magana eh, sai mutum ya kai abin da yake cewa ƙala shaihu ya an ce a shaihu shine wanda yake malami a kowane ɓangare kuma ya yi shekaru yana gogayya da ilimi ko ya ɗauki dogon lokaci wasu kuma suka ce a ba sai ya yi shekaru ba inda ya goge duk abin da ake son ya fahimta ya fahimta to shi ake kira da shehu na batar an gane wato duk abin da ake bukata ya sani ya sani to shine a shehu sawa'un yana da ƙananan shekaru ko yana da shekaru masu yawa al'imam shi kuma al'imam ana faɗarsa ba limami na sallah ba fa ana nufin wanda ya cancanta a yi koyi da shi a ilimi ya kai matsayin da shi da ya yi abu ma wannan abin ya zama hujja eh to kaga wannan babba ne almubarrizu wanda ya yi fice kowa ya san shi al'alimu wanda yake masani al'allamatu mai tarin ilimi wannan mubalaga ce eh wato ilimin nasa ya yi yawa to shine sai a sata'un sai ta zama mubalaga eh mai tarin ilimi kenan alhujjatu wanda yake hujja ne in yayi magana ta zama hujja saboda na farko dai malami ne na biyu kuma an san shi da tsoron Allah da ikhlasi to shi yasa in yayi magana magana sama hujja ce saboda ba zai zo da abin da yake na jahilci ba haka kuma ba zai zo da abin da yake na ƙarya ba saboda tsoron Allah sa ba zai bari ba zai bari yayi wannan ba to wannan shi ake kira hujja ka kuma malam mai ahlar riba da yace ayi koyi sai ce kai koyi bil muttabi'ina lissunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam a gani albari'u wanda ya tsere masa anninsa duk wanda asa an sato ya kere kowa alhafizu wanda kuma ya kai mataki to shi alhafizu in a fannin hadisi ne shine wanda muka yi bayani a ɗazu an gane in kuma ana bayani ne akan ilimi umuman ma'ana in ka kasa abin da ya sani ka kaf abin da ya sani na karatu to abin da ya haddace ya fi wanda bai haddace ba yawa mun fahimta a ce ya san fanni kaza ya san fanni kaza ya san fanni kaza to kowane fanni abin da ya haddace wa kirjinsa to ya fi yawa sama ga wanda bai haddace ba ma'ana ƙananan abubuwa ne waɗanda bai haddace ba shi ake kira da alhafiz a gehen karatu eh kaga lakabi ne babba eh yawa ba hafiz wanda ya haddace qur'ani ba shi kawai ake nufi shi wannan ba a idilakin sa in mutum ya haddace qur'ani su magabata suna cewa hamilul qur'an su kuma yan baya baya suna cewa hafizul qur'an amma dan ka haddace qur'ani to bai halatta a ce ma dai alhafiz ayi shiru da wannan kai tsaye na ishara zuwa da galibin ilimi ka haddace shi don dama shi ne asali su littattafai daga kwakwale na malamai aka ɗauko ilimi aka zuba cikin littattafai saboda malaman an ga sun fara mutuwa kuma jahilci ya fara bayyana tunan ne sai malamai suka yi tunani to bari a rubuce ilimin saboda kar waɗancan su mutu na baya-baya kuma ba su kai gare su zulfahami ma'abuci fahimta a saƙibi fahimtar da take mai haske wal fawa'idi ma'abuci fa'idodi al'aja'ibi masu ban mamaki shamsuddini a neme laƙabi da shamsuddini abu abdullahi kunya sake nan muhammad ibn abdulhadi al-maqadisi al-hambaliyu rahimahullah to wannan duka rubutu ana samun shi ne daga ɗalibai galibi ko kuma waɗanda za su ɗauko littafin su buga to shine in sun zo sai su kalli mutum da yanayinsa sai su gaya mai abin da ya kamata su gaya mai ba wai shi malamin shi ke gaya ma kansa haka ba to wannan in ka san malamin ya cancanta ba laifi ka gaya masa kuma ka san bai cancanta ba ka faɗa to ka yi ƙarya eh babu a ƙasabil kalabi malam ya ce babe zai yi bayani akan karkasuwar magana a wurin malaman na hau alkalimatu salasun ismun wa fi'ilun wa harfun to kusan abin da bai ya kamata ya kawo ta'arifin magana idan sun ce alkalam su suna nufin a dunkule shine duk abin da ya ba da fa'ida mai saurare fa'idantu kuma kai baka buƙaci wani ƙarin bayani ba wannan shi ake kira magana da muka ce zaidun ƙa'imun ko ƙama zaidun zaidu ya tsayu ko zaidu yana tsaye kaga wannan magana ce mai fa'ida ko wannan shi ake kira da zance a wurin malaman na hau in ko mun ɗauki tarifin shi ibnu ajin rum za mu ga yana cewa alkalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada'i wato magana a wurin malaman na hau shine ta zamo lafazi kaga banda rubutu rubutu ba magana bane a wurinsu na fatar an gane sannan kuma ya ce ya zamo kuma wato ba kalma ɗaya ba ce kalmomi ne an kara haɗa aƙalla su zamo biyu e kalma ɗaya ba ta wadatarwa a yi magana da ita misali ka ce zaidu to kaga me za a fahimta eh amma ka ce ka'imun kaga an fahimta almufidu shi ma wanda ya bada fa'ida idan za ka yi minti nawa kana magana amma babu fa'ida to ba kai magana ba a wurinsu to wannan shi ne in an koma can za a gani to shi kai tsaye malam ya shiga bayani akan karkasuwar suna kalimatu ya ce alkalimatu salasu kalmomin larabci duka uku ne duk abin da za ka faɗa a larabci ba zai fita daga uku ɗin nan ba in ku shekara dubu kai kana magana ismin akwai suna wa fi'ilun akwai aiki wa harfun akwai harafi to wannan shi ne saboda haka sai ce da kai falismu to shi suna ma da khalahul alif wallamu duk abin da kaga farkonsa ya fara da alif da lamu to suna ne duk wata kalma in ka duba farko kaga an samata alif da lam to shike suna ce in ka tsaya ka yi tunani ko dai sunan mutum ko sunan dabba ko sunan wani abu dole dai lazim ne ya zama suna ne wannan riga ce ta suna shi kaɗai da ita wadda za a ba da misali wattanwinu da kuma tanwini eh shi tanwini a suna cewa ma'anarsa nunun ce sake na tun an gani? talhaku akhirar lismi labzan lakhaɓa ita ba a ganinta a rubuce amma ana jinta a sauti misali in ka ce kitabun to kaga can ƙarshe ka ji wani mi sauti na ɗaure wani abu na nuna inda za ka rubuta to za ka rubuta kafude da madda alif da abin nan da ta'un da madda alif sai ba'un sannan nunin ƙarshe inda za ka rubuta haka za ka rubuta to amma kuma ƙa'ida ta rubutu ba ta tafi akan wannan ba sai suka rubuta kafin ta'un madda alif sai ba'un kaga ya rage nunun sai aka ce to tun da babu nunun din ita ba'un din wasali ɗaya gare ta rufa a guda to a ɗauko ɗayan sai a haɗa su zamo biyu to shine sai ka ga kalma an mata wato waɗannan alamomi guda biyu wani zubin kaga an rubuta rufu a biyu wani zubin kaga an rubuta fataha guda biyu wani zubin kaga an rubuta kasara guda biyu to ɗayan wasalin na harafin ne na biyun kuma shine tanwini na ba taran gane na biyun shine tanwini yawwa to shine abinda shine abinda ake nufi da tanwini an gane ko to shi yasa waɗannan ana kiran su da alamatu tanwin alamomi ne na tanwini ba su ne tanwini ba abinda ake kira faɗowar sulla to shine malin ya ce wa harful jarri to duk kalma ka gani da wannan suna ce haka daga cikin abin da ke shigan suna akwai harafin jarra akwai harafin jarra to ga misalin da duk ya haɗa waɗancan abubuwa sai ce na hawar rajuli misali ar-rajuli kaga akwai alif da lamu a farko sannan ra'u ko to wannan alama shi ya nuni kan cewa ar-rajulu suna ne wa zaidin kaga gadalun kaga shi nan ko yawwa kaga an samu alamar tanwini ga ta nan guda biyu to ɗayan wasalin na dalun ne asalinsa wa zaidi na fata an gane tunda bai yi in za a rubuta to gaban dalun za a rubuta nunun dalun sai ta zamo da kasara sai ya zamo din sai ta ɗaura nunun amma ka'ida ta imla'i haramun ne a yi wannan rubutun in ba haraka ta ilmul arud ba in an zo yankan baiti shi ma za mu sashi nan gaba eh to sai suka ce a goge tunda ka'ida ta ce a goge nunin din to sai aka goge ta da aka goge ta to ina alamar da mai karatu zai fahimci cewa akwai wani abu da aka goge shine sai aka ce to a ƙara wani wasali su zamo biyu eh na batar an gane to kaga shi ma zai da suna ne saboda mi dukhulu tanwini alaihi wa marartu bir rajuli na biyo tagun wato mutumin nan kaga bir rajuli can ƙarshe zaka ga lamu akwai kasara ko ko jarra saboda ga harafin jarra bi irin wancan na bismillah yawwa wanda za a yi huruful jarri nan gaba to wannan shine saboda haka duk wannan alamomi na suna kaga ya kawo maka su eh to da zaran ka zo ga kalma kana son ka gane suna ce sai ka ɗauko waɗannan alamomin ka ɗauko alamar al'alif wallam in ka gaba ta ɗauka ba sai ka ɗauko ta mi ta tanwini in ka gaba ta ɗauka ba sai ka ɗauko ta harfin jar to in dai suna ne sai ya ɗauki ɗayan misali ka zo ga ga wanne wanne za mu ba da misali na'am har idam kama wani wanda ba mala ya kawo shi ba nake tambaya alkitab na'am kaga za ka yi ce alkitabu ko? ko? nazartu ila alkitabi ko ila kitabin a gani? to wannan ke to akwai wanda bai ɗauka alif da lam kamar wanne irin su usman ibrahim ismail aisha hafsa ga sunan da yawa to shi kuma wace alama za ta samu gane suna ne sai a samu harfin jarra sai a ce an aishata an usmana an umara an ibrahima misali eh to da kaga harafin jarra ya biyo baya gare shi shike kuma ka gama ana ta fito lahiya lau to shike wannan abu ya tabbata suna ne eh to amma nan gaba za mu kai inda za a faɗi dalilin da yasa ba a ce an usmani ba za a zo saboda mamnu'un ne mina sarraf za a yi wannan to mu ƙarasa na harafi wal harfu sai ce harafi shi kuma ma lam yadkhul alaihi sai alfil ko to me yace ga alfil to ina bai ma kawo shi ba masha Allah an samu tsallake wal fi'lu shi kuma fi'ili kar a je mu canya lokaci wal fi'lu shi kuma fi'ili ma dakhalahu qat shine abin da qat ta shige shi kaga qat ta fara zuwa sannan shi kuma ya zo daga baya hmm? to wannan shi ake kira fi'ili eh irin su ina misali kadi aflahal mu'minun kaga aflaha fi'ili ne kadi sami'a Allah kaga sami'a fi'ili ne ko yawa ba a cewa qat zaidun hmm? ba a cewa haka nan sai mi wasin haka kuma da a samu shigar sinun gare shi ina misali sai ya kulu sufaha ko sanu ƙure uka falatansa to kaga dukkansu za ka gafe ilai ne haka wa saufa haka shi ma saufa ko? ina misali shi ma yawwa kalla saufa ta alamun ko? wala saufa yi ka rabbuka fatar ba to ka gani wala saufa yarda to ita kat sun ce ma'anarta ya danganta daga abin da tunda tana shiga ga fi'ili madi tana shiga ga fi'ili mudari in ta shiga ga fi'ili wanda yake ya riga ya gabata to tana ba da fa'idan tabbatuwar wannan abu da Allah ya ce kari aflaha to wannan in ka zo fassara sai ka ce tabbas an gane kadi sami'a shi ma haka tabbas amma in ta shiga akan fi'ili wanda yake mudari to wani zubin tana fa'idantar da yawaituwar aikin ya yawaita da yawa wani lokacin kuma karancinsa wani lokacin ma shakka eh ina misali shi kuma hmm? na'am ka gani ƙadiyan jahul kaslanu ka ga wannan litta ƙalil to litta kasiru ha eh ƙadiyan jahul mujtahidu kai kaga wannan litta kasir to ina li shakki kamar ka ce ƙadi yusibu Allahul mukhti'a zai iya yiwa Allah ya ba mai kuskure lada aiki ka je ka yi amma sai ka kuskure kai abinda ba shi aka ce ba to akwai yiwuwar Allah ya baka lada in an kalli niyyarka wanda abinda shekul islam ya faɗa a cikin iktida'us siratul mustaqim wanda yan bid'a suka juye shi ya zo yana magana cewa masu maulidi kashi-kashi ne akwai wanda shi jahilci da ƙaunar soyayya ta manzo Allah shi yasa yake maulidi bai da ilimin cewa abin bai tabbata ba amma akwai son annabi ciki sai je maulidi sai shekul islam ya ce to zai iya yiwuwa in allah ya kalli niyyarsa tun da ba da gangan ya yi ba allah ya ba shi lada amma ba a kan aikin da ya yi na bida'a ba to wannan lishakki kenan babu tabbas to shine kadi yusibu allahu al-mukhti'a yana yiwa allah ya ba mai kuskure lada ya je wani aiki na alkhairi sai ya kuskure to ta yi in allah ya kalli niyyarsa sai ya bashi yana yiwa kuma ba zai bashi ba Na'am. A bai ciki. Saboda shi wannan ba kuskure ba ne, kamar tasahuli ne da sakaci. Shi ya baye ya fada zuwa wannan kuskure. An gani? Wannan kuma dama ka shirya mayan abin, amma saboda ajizanci na ɗan adam. da rauni to sai kai kuskure ina fatar ka fahimta kaga wannan daban wannan kuma dama tun kamin ka faɗa an ce ka je makaranta ka koya sai ka ƙi ka je an tara ma yara ka ne musu shirme to kaga ba magana uzuri eh ba magana uzuri to wannan shine saboda haka ba guda bane to asin suna cewa littaswif ko littan peace shine jinkiri in ana son a nuna abin nan zai faru nan gaba to shine sai a kawo sinun ko saufa wasu malamai sun ce duka ma'anarsu ɗaya ne wasu kuma sun rarrabe an gani sun ce sinun in lokacin kusa ne an gane kawai ina misali sai ya ƙulo lakal mukhallafun kaga nan kusa kenan ba lahira ba eh in soba ne fa eh sofa nusulihim kaga ba nan ba abun yana da tsawo to shi yasa suka rarrabe suka ce in lokaci na da tsawo sai ka sa sofa an gane yawwa misali ka ce sa'utika ja'izatan zan baka kyauta eh to bayan minti biyar ina iya cewa ya baka bani ba tunda sa ka ce amma in ka ce saufa utika ja'izatan to kaga ina iya cewa ai ba yanzu na ce ba yana yiwa sai bayan sati yana yiwa sai bayan wata daya sai ka makale can to wa harful jazmi haka kuma daga cikin haruffa da ke shiga fi'ili akwai harful jazmi irin sulam ko da min da lamma lan nasu baci na da alam da in ma da ma sharɗiya to suna nan daidaiwa duk za mu kai gare su eh duk za mu kai gare su irin su lam yalit wa lam yulad ko wa lam ma yadkhul al iman fi qulubikum ko alam nasharah laka sadraka eh ita lam tana kore abin da ya wuce an gani yawwa tana kore abin da ya wuce wannan kenan misali lam azhab ban tafi ba e to wannan shine al'asul e asali ita ta kore abin da ya wuce kawai an gane sai mi to lamma fa ita kuma lamma ita ma tana kore abin da ya wuce amma akwai yiwuwar zai auku nan gaba shine bambancin ta da lam can da Allah ya ce walamma ya da hulil imanu fi qulubikum imani har yanzu bai shiga zukatanku ba amma akwai yiwuwar zai shiga to da cewa aka yi lam ya da hulil imanu to ba lalle ba ne ya shiga nan gaba shi yasa can sai aka ce lam yalid ba ce lamma yalid ba shi ne bambanci eh saboda ita lam in ta asali ta kore kuma ba lalle ba ne abin ya faru to kowane harafi in ka gansa to da tashi wasila ina fatar an gane sai ce wa ta'ud ta'anis haka akwai kuma ta'un ta ta'anisi ta mai da fi'ili cewa mai shi mace ce eh kamar me qalat a gani ja'at qamat iqtarabat zahabat sharabat da wakamantansu an gane yau ita kawai aikinta ta nuna maka mai aikin mace ce eh ta utanis kenan an gane ita tana shiga ga fi'ili akwai mai akwai ta suna wannan ita daban take ita wannan zaka ganta maftuha ce bude bakin ta yake kuma da'iman zaka ga a daure take in ba an samu iltika usaki ne ba eh sai me wa nunu at-taukidi da kuma nunu at-taukidi al-khafifa ko as-saqila kashi biyu ce ko yawwa ita kuma akan zo da ita domin a nuna karfin aikin cewa aikin tabbas yana da karfi sosai ina misali eh la yumbazanna fil hutama tabbas eh mana akwai karfafa zance karkace ɗaya da sannu za a jefa shi a tabbas da wannan usulubin saboda tahowar naɗin e to ina khafifa la nasfa'an bin nasiya kaga khafifa kenan ko yawwa kama ka ce la az menene la az menene ina misali ku kawo larabci hmm ku kawo eh la'azahaban ila suki ko ilal madarasa lalle tabbas zan je kasuwa zan je makaranta ko la'az eh nasiyatun kazibatun akwai akwai nuna taukidi a ciki eh tanwini go to ita wannan da ta da ta sakila din da khafifa duk hukuncin su daya babu wani bambanci eh to saboda lokaci mata ya tsaya nan saboda fiqihun ya samu ya shiga mun dawo sai mu tashi wal harfu saboda yanayin lokaci subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh